الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك waɗannan Yahudawa wanda suka canja kamannin annabi a cikin attaura suka ɓoye labarin annabi a cikin attaura suka saba wa abinda suka ce sun yi imani da shi a cikin attaura kar su kashe mutane su zubar da jini sun kashe sun zubar kar su kori mutane gidaje sun kashe sun kora waɗannan mutane ula'ika waɗannan mutane ishtirawar hayata duniya bil akhirah su sun zaɓi rayuwar duniya ita suka saya suka sayar da lahira sun jefar da lahira sun ɗaifi rayuwar duniya fara'i sabu wani azabu waɗannan mutane ba za a sauƙe musu azaba ba wala mun saruna in sun je inda za musu azaba ba waɗansu da za su zo ce muna neman muna muna muna roƙon alhurma muna neman alhurma a taimake su a raba su da azaba ba za su samu ba ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوي أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد حقيقة الله هنا جاء وأنبي صلى الله عليه وسلم ولقد جاء ولقد جاءكم موسى بالبينات ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعد بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات ubangiji na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan littafi da muke maka magana wanda muka ce maka yahudu sun caccanja sifofin annabi a cikin wannan littafin wanda gana hakika mu ne atayna musa da kitaba mu ne muka bashi wannan littafi wa qaffaina min ba'di bi rusuli bayan mun bashi wannan littafi a taura bayan ya tafi ya koma lahira muka yi tafiyar da annabawa sun ma'arsala rusula tafri annabawa bayan annabawa annabawa bayan annaba har yanzu tsakanin annabi musa da annabi isa an yi annabi dubu hudu a wani ƙarfi suka ce ya fi haka ya kai dubu saba'in domin annaba a lokacin kamar alƙalai suke can gari akwai alƙali wancan gari akwai annabi wancan gari akwai annabi ورقداتنا موسى الكتاب وقفينا من بعد الرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات bayan nan sai muka aiko annabi isa muka bashi injila muka hada shi da mu'ujizozi mu'jizar farko da ya fara yi shine maganar da ya fara da ya fara yi ranar da aka haife shi da uwarsa ta haife shi ta yi kuka tana cewa ya laita ni mutu qabla hadha wa kuntu nisyan mansiya ina ma da na mutu kafin wannan rana ni ba miji ba ni ba mai lalata ba in ai gida me zan gaya mutane ina jar babban mutum limami ina mai yawan masallaci me zan gaya mutane sai aka ce mata ba abun bakin ciki ne kika samu ba abun murna ne ki murna ki murna abun alheri ne ya same ki وهزي إليه بجزء النخلة تزداد عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا ثم تئن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ki ci abinci ki sha ruwa ki kwantar da hankalinki ki daɗin girgiza wannan kututturen da bi nan yanzu zai fitar da 'ya'ya ki ci ki sha ruwa kwantar da hankalinki in wani ya dame ki ki nuna bakin ki suna yin azumi rashin magana ki nuna ba kya magana amma mai magana duka ya tambayi wannan yaron ya tambayi wannan yaron sai aka tambaye shi suka ce ya za mu tambayi man kana bi ma da shabiya annabi wanda muke yanzu aka yi mutum yana cikin lumman jego a tambaye shi yayi magana nan da ta annabi ta ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsini bis salati waz zakati ma kuntu hayyan wa rabbi wa nabi mujiza farko da ya fara nunawa kenan ya yi magana ran da aka haife shi ya fara cewa inni abdullahi bai ce inni ibnullahi ba inni abdullahi ni bawan allah ne to duk wanda ya kira annabi isa da wani sunan da ba bawan allah ba to ya kirkiri sunan ne allah ba shi da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi ma da kansa ya ce inni abdullah ni bawan allah ne sannan allah ya hada shi da mujizozi iri iri ya ba shi littafi ba ta yana in sabna maryam bayyinatu ayyadna bi da qudus sai muka karfafe shi da kibrilu wanda yake tafiya da shi abin da ya sa aka gano ruhul kudus a ɗan jibril da ke nufi saboda mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi yana waka yana yana zargin wurin sha'awa annabi ce kai tai kai tai ruhul kudus ma aka kai tai jibril na tare da zai taimake ka waƙin na ruhul kudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tawi anfusukum mustakbartum ya ya ku salsalar ku yahudawa tun daga annabi musa har waɗannan annabawa in dubu hudu ne in dubu saba'in din ne har zuwa annabi isa ku kenan ku kenan amma kullum ma ja ku rusul ba ta musu duk lokacin da na aiko wani annabi ya zo muku da abin da son zuciyar ku ba ta so fariƙan kazzabtum wa fariƙan taktulun ku kashe waɗansu ku ƙaryata waɗansu ku kashe waɗansu sun karyata annabi isa alaihi salam sun kashe annabi zakariya sun kashe annabi yahaya da sauran annabawa da suke kashewa wa yaqtuluna anbiya bi ghairi haqq wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqq duk da ya zo qur'ani sun kakkashe annabawa ba tare da sun tuzo laifi ba ku kenan kullama ja'akum rasul ko yaushe da turo annabi ya zo muku ma la ta ga kutubu wato abinda zuciyoyin ku ba ta so hawa wato abinda ake dangana shi ga sharri shine hawa ahabba kuma abin da ake dangana da alheri amma masar su da abin da ba fa so ima na ta yi kusa ta kabar da sai ku girman kai fariƙan sazzabtu waɗansu kun ƙaryata su fariƙan waɗansu daga cikin su ko tattun da kuna kashe ba. wa qalu qulubuna haqud bal la na'lamu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون sai su yi wa annabi izgili wannan maganganun da kake faɗa mu ba ma jin su don zuciyoyin suna rufe ne wai abin da annabi ke faɗa su ba sa jin su zuciyoyin suna rufe ne Allah ce a'a ba wai zuciyoyin ne suke rufe ba la'anahu Allah bi kufrihim Allah ne ya la'ance su saboda kafircin su a sammahu wa ama absaru Allah ya mai da su kurame ya makantar da idon su na basira saboda haka ne ba wa zuciyoyin da suke kulle ba a da suna kulle ne ta ina jini zai zai yawo a jikinsu a zuciyoyin suna nan gaskiya ce ba sa ji saboda Allah ya la'ance su ya nisantar da su rahamarsa saboda bakar magana da ke gaya wa annaba fa galilan ma yuru wato kadan ne ga gaba yahudi ya zama musulmi mai imani
فلما فلعنة الله على الكافرين
ولا تأخذكم استكبرتم فريقا كذبتم فريقا تكذبون قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما أرادوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين ولما جاءه كتاب من عند الله انا cikin halin haka aiko wannan annabi su karyata ko su kashe shi ana yi ana yi ana yi har aka iso zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walamma ja'u yayin da wani kitabun wani babban littafi ja'u yanzu musu min indillah alqur'ani kenan musaddiqul limamahu wanda gaskata abin da yake hannunsu wanda ba a canja ba a taura wanda yake gaskata abin da yake hannunsu wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru sun mance ne ai da in yaƙi ya kaure tsakanin su da ausu ko da sadraju suka daga hannu suna roƙon Allah Allah ka ba mu nasara albarkan babban annabi ƙarshe wanda za ka aiko din nan Allah muna roƙon ka ba mu nasara cikin yaƙin nan albarkan babban annabi nan manzon nan wanda za ka aiko karshen zamani don saboda shi ne ma suka dawo wura kakannin suka dawo wura wasu na taron babban annabi na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wanda suke cewa wai har yanzu na kira ruhu mai tsarki ruhu mai tsarki ne an shi ne annabi ahmadu ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا يا يندا annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo musu annabi muhammadu nan da suka ce sun san shi har suna roƙon Allah ya ba su nazara albarkarsa shi ne fa ya zo musu shi ne fa ya zo musu ma arafu wanda suka sani nan shi ne ya zo musu kamaru bi amma duk da haka suka kamace masa amma fa ne wa la'anatul lahi al-kabi Allah yake ji amma ku Allah ya la'anci kafirai wato wakku zahiri mun ga dubbar an ajiye suna zahiri don a fito da bugun halinsu mai ɗauka ce fala'anatullah alaihim mutmari da kawo zahiri wakku zahiri wakku mutmari wakku zahiri da mutmari fala'anatullah alaihim an amma ko da Allah ya la'anci kafirai lokacin Allah ya la'ance su tun da ya riga an su to don a faɗi mugun hali amma da Allah ya la'anci kafirai
بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا يُنَزِّلُ الله من فضله على من يشاء من عباده فما أمر
حاربوك ورمي فلا تبايع الكافرين بئس ما اشتروا بانفسهم ان يكفروا ما انزل الله بل ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين wato bi su mashi rabi an kusa amma wannan ciniki da suka yi sun sai da kansu sun sai da darajarsu sun sai da iliminsu a kan yan kuɗi yan kaɗan da ɗan shugabancin da za su samu na duniya ɗan kaɗan kaɗan amma ku wannan ciniki da suka yi ya yi muni ƙwarai bisa masu tarauni a kusa an yi kurutun da suka zama dai sun kawurce ma an zara bawo sun kawurce da abin da Allah ya saukar bagayan saboda zalunci da hasara an yi nazirar lawai don me Allah zai saukar da alamun ita kar Allah don me Allah zai saukar da falalarsa akan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa bagayan an yi nazirar min fadli alamun ya sha wa ibadi wato wai don me Allah zai saukar da farlarsa akan wanda ya ga dama daga cikin bayansa farlarsa nan annabci da manzanci da alqur'ani da darajojin da Allah ya bashi Allah ya bashi wai su suna so ne wai wannan babban manzon shi ma ya fito cikin yahudawa to da ya fito cikin laraba suka ce su ba su yarda ba ai wanda aka faɗan bai hude ne ba ba larabe ba ne to in bai hudan ne ma ai ga bai hude sun kishi shi da annabi isa alaihi salam na yi najjala min fadlihi ala man yasha min ibadi fa ba'u bi ghadabin ala ghadab tunda suka yi haka hakika sun koma da fushin Allah akan fushin Allah wato fushin Allah dai sun yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun karyata sun karyata ayyukansa fushi na biyu kuma annabin sun riga sun san shi tuntuni ma suna roƙon Allah albarkacinsa Allah ya ba su nasara a cikin yakin su saboda haka sun koma da fushin Allah akan fushin Allah wani kebirina azabun bi har yanzu dai yin da wasu zahiri a kodar rumari wani hun azabun shi aka ce wani kebirina wa'annan kaburai azabun muhirinun wata irin azaba ta wulakanci ta tabbata da kebe daga waɗannan kafirai.
وإذا قيل لهم
بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا ما انزل الله بغيا ان ينزل الله بفضل على من يشاء عباده فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين اذا اكتي مسلم ku yi imani da abin da Allah ya saukar na alkur'ani a hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu sai su ce nuni ba unzila ilaina mu dai mun yi imani da littafin da aka saukar mana wato at-taura din mu dai mun yi imani da littafin da aka saukar mana wa yakfuruna bima wara'ahu sai su kafircewa littafin da ya zo bayan wancan littafin nasu su kafircewa alkur'ani هو الحق الهادي شي وانا للتاب هو الحق شي ne gaskiya musaddiqan mai gaskatawa limama abin da yake hannunsu kun falima taktuluna anbiya Allah kuntum ala tutuma da an ji kun ce kun yi imani da attaura a cikin attaura ai an haramta kashe mutum ordinary ma walle annabawa ko kun kashe annabawa imanin naku ne ce ku kashe annabawa kun kunje kun yi imani da littafin ku هو الحق مصدقا لما معه الحق من أسمائه تعالى وتحق جدا فرق هيو لفرق قيوم حرفا قدام أكهد أكجنا كلمة قدام سننت حق gaskiya gaskiya din nan sai Allah ya ba kansa wannan suna a zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa ya'lamu anna Allah huwa al-haqq mubin to daga wannan suna sai ya dauki sunan ya miƙa wa shugaban dukkan halitta ga baki ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aminu bima nuzila Muhammadin huwa al-haqq ya ba shi wannan sai shi ma haƙƙu ne shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya ɗauki wannan suna ya ba littafin da annabi ya zo da shi alhaqqu min rabbika huwa alhaqqu musaddiqan lima ma'ahu sunan littafin namu kenan alhaqqu gaskiya kamar sunan Allah kamar sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki wannan suna ya miƙawa musuluncin da annabi ya zo da shi wallazi arsala rasula bil huda wa dinil haqqi addinin gaskiya to haƙƙun nan na Allah da haƙƙun nan na sunan annabi sallallahu alaihi wasallam da haƙƙun na sunan alqur'ani da haƙƙun na sunan musulunci duk duniya in suka kawo wani abu da ce wannan abu gaskiya ne in aka nuna wa musulunci ya ce ƙarya ne to qur'ani ya ce ƙarya ne annabi ya ce ƙarya ne Allah ya ce ƙarya ne kuma ƙarya ne duk abin da bai dace da musulunci musulunci ya ce ƙarya ne to duk duniya in ta ce shi ne gaskiya to ta yi ƙarya musulunci ya yi gaskiya qur'ani ya yi gaskiya annabi ya yi gaskiya Allah shi ne mai gaskiya هو لكم صدقا اليوم قل فلم تكتم انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون لقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون imanin da kuka ce kun yi imani da littafin da aka saukar muku littafin da yake yace muku ku bauta wa dan maraki wa laqad ja'akum musa bil bayyinati hakika annabi musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu wa laqad atayna musa tisa ayatin bayyinati fatar bani isra'ila mun ba su hujjoji mu'jizozi guda tara haɗe da shi ita at-taura sun matakattumul ijira har waɗannan mujizozi har wannan littafi sai kuka bauta wa ɗan mare kuka mai da shi allanku walakar ja kun musa bil bayyinati su matakattumul ila min badi bayan ya fi ganawa da Allah wa antum zalimuna kun zalunci kanku tun da kuka mai da ɗan maraki ya zama dodonku وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبكم الإجل بكبرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين to kun ce wai kun yi imani da abin da aka saukar muku ga magana ta warware juna ku sun kun kakkashe annabawa ga shi kun kayyata alqur'ani kun kayyata annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba shi kadai ba akwai lokacin da muka kawo ai littafin da kuka ce kun yi imani din da shi da aka karanta muka ce wai wai wai wannan yayi yayi nauyi ba za ku iya ba yayi nauyi ba za ku iya ba sai da aka cicciko dutse aka zo za a kibe a kashe ku tukuna kuka ce kun yadda kun yadda kun yadda a dole ku wai da kasana min sa kun da muka dauki alkawarin ku alkawarin da kuka je shi kenan a dauke dutse kar ya fado kanku kun yi imani kun yadda da littafi kun yadda da littafi wa rabbana fa kuma tur muka ɗauke wannan dutse da za mu kibe a kan ku ba mu kibe shi a kan kuɗin ba don wannan aka ɗaure ku zo ma ate na kun bi kuwatin sai muka ce muku to ga littafi tun da kun ce za ku iya aiki da shi to an ɗauke dutse to ga littafi ku riƙe shi bi kuwatin wato da ƙarfi ku yi aiki da shi ku yi kokari ku yi aiki da shi wasu ma'u ku ji abin da ake faɗa muku ku ji abin da annabi Musa ake faɗa muku qalu sami'na wa asaina sai su ga annabi Musa mun ji abin da ka faɗa amma ba mu yarda da abin da kace mu yi din ba haka kuka faɗa da saboda haka mu ake mana gargadi mu wato muna ce samina wa dana gufrana ka rabbana wa yakal masir sune masu cewa samina wa asaina fazakar na min ta wa rafa'ana ka kuma tu kuzu ma adana kun bi quwwatin wasma'u qalu samina wa asaina wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim kuma an gauraya son wannan dan maragin da suka bauta kwana 40 har yanzu soyayya dan maragin nan yana nan cikin zuciyarsu saboda kafircinsu kul bi sama ya murkum bihi imanukum in kuntum mu'min in dai kun yi imani da taura imanin ku da taura shi ya jawo muku waɗannan abubuwa duka saboda imani da taura ne kuka kakkashe annabawa saboda imani da taura ne kuka warware duka alƙawarwari da aka yi da ku amma ku in dai haka imanin naku yake ya umurce ku da mummunan abu kashe annabawa da warware alkawari bi zama ya mutum bi imanukum in kuntum in wai imanin ku na gaske ne ma to tun da kai waɗanda abubuwa abinda imanin na ku umurce ku da yi yayi muni kwarai
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالدة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين cewa da kuke cewa lai yadkhul aljannata illa man kana hudan ba wani mai shiga aljanna in ba ba yahudi ba da kuke cewa na hanu abna'u ba wa ahibba'u mu dinnan kamar yayan Allah muke mu ne masoya Allah saboda haka tun da yake kun ce aljanna kayan ku ne wani ba zai samu ba sai ku kadai tun da ba a shiga aljanna sai an mutu ku yi burin mutuwa mana maza maza ku tare aljanna in dai gaskiya ne fata wanda wa mota ku yi burin mutuwa mana in kuntum sadiqina in maganar ku gaskiya ne aljanna tana jira ku ku kadai ne yan aljanna ku yi burin mutuwa mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sun yi burin mutuwa da nan da nan duk da sun mutu gaba daya amma ba wani bayahudin da yake burin mutuwa saboda ya san sharrin da ya aikata
ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولن يتمنوا هر ابدا بيهودي بزي بور mutuwa ba in ka ce kana da wani babban gida a abuja akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai mun ganka wani kauye kana kodugo to in gaskiya ne mu baka kudi mana ko bashi ka shiga mota ka koma abuja ka ce abuja kana da babban gida ta kana da komi da komai gidanka mai kaza kaza kaza amma mun ganka a kauye kana kodogo ana baka kuɗi to in gaskiya ne a baka aron kuɗi mana ka ga mota ka tare abuja in kun ji aljanna kayan ku ne kowa ma ba zai samu sai kun kadai to ku gurin mutuwa mana in magana ku gaskiya ne har abada walan yatamannawhu ba za ku yi gurin mutuwa ba bima kaddama ta yi saboda mugun aikin da suka gabatar sun san in an mutu za a tashi ba kamar arna ba su yahudawa da nasara sun san in an mutu za a tashi kuma za a yi sakayya abin da yake rudin su wai su Allah ba zai musu azaba ba saboda su jikokin annabawa ne su ne kaza kaza su ne kaza kaza ƙaryar da suke ba suke ba kansu kenan wallahu Allah alimin mai magwaji Allah wallahu alimun bihim sai wallahu alimun bizzalimin Allah ya san abinda waɗannan azzalimai suke ciki yana sane da su zaluncin su kakkashe annabawa da ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da da karyata alqur'ani da ce yin karya wa Allah cewa aljanna kayan su ne su kaman ƴaƴan Allah suke saboda haka suka zama azzalumai kafirai
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزاجه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون ذاك ذاك سامو يهودي ذاك سامي أحرص الناس على حياة sun fi kowa sun doguwar rayuwar duniya sun fi kowa doguwar rayuwar duniya wa min alladhina ashraku har ma sun fi arna son dogon rayuwar duniya ya wadda a duk kowane bai hude yana burin ayu ammar alfasana ina ma da zai rayu shekara dubu kowanne yana burin ina ma da zai rayu shekara dubu to in ya rayu shekara dubu ai ko ya rayu shekara dubu wa babu buzazi min al'azabi rayuwar duniya shekara dubun ba za ta hana ba za ta raba shi da azaba ba in ya mutu ayu ammar ko da an raya shekara dubu din Da- daga mutuwa ai sai sai shiga wuta wallahi shi Allah basirun bima ya amaluna yana kallon abin da yahudawa suke yi kuma yana kallon abin da kowa ma yake yi قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين wannan kuma ayat ta sauka lokacin da ibnu suriya ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa wa yake kawo maka wahayi ne cikin mala'iku sai ya ce jibrilu ta a'a jibrilu ai jibrilu makiyin mu ne ba ma son sa baya son mu suka wani abubuwan da jibrilu ya musu wai saboda haka ne baya son ba sa son sa su makiyansa ne ina ma da mika'ilu ne ake aikowa wurin ga ajimilu ai shi banda shugabantan yaƙi ai ba abin da yake sai shugabantan yaƙi da ina ma da mika'ilu ne wanda yake shugabantan arziki na kowace shekara ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ajiye mala'iku guda hudu ya maida al'a- wasu al'amura a hannunsu amma ba mai yin komai sai Allah in magana ta shafi wahayi da yaƙi jibrilu yake aika wajen annabawa idan magana ta shafi abinda ake samu a shekara a wannan shekara kwaya nawa za a yi ‘ya'ya nawa za a haifa eh, ruwa guda nawa za a zubo to duk wannan yana ma'aikatan mika'ilu isra'ilu kuma har yanzu yana rike da kaho yana jira a ce masa ya busa a tashi azra'ilu kuma mutuwa ya ka wakkala shi daukar mutuwa kuriyar da sai kun mana kun mutu da zuwa kila biku to sai suka ce da mika'ilu ake aikowa da sun yi imani amma jibril ba sa kansa makiyinsu ne sai Allah ya saukata wannan aya kullu man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzara ala qalbika bi dhillah musaddiqan lima bayna yadayhi hudan wa bushra lil mu'minin ta gaya musu man kana aduwwan li jibrila duk wanda ya zama makiyin jibril ne to ko ya ki ko ya so jibril ne yake kawo maka qur'ani ko zai mutu ko zai iyaya fa innahu shi jibril shine nazzala ala qalbika ya sassaukar da qur'anin nan a cikin zuciyarka a cikin shekara 23 in an ce nazzala wato sassaukarwa wani bayan wani a cikin tsawon shekara 23 in ko anzara ne to sauko da shi da aka yi aka ajiye shi a sama ta duniya a baitul izza shine anzara to saboda haka ne qur'ani ke cewa آه، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وأن القرآن سوكر واني لك الله أبنجي تالكي وأن يسوكو دشي الروح الأمين شيني ملائكة جميل على قلبك أكثر شركة يا رسول الله لتكون سوكر من المنذرين kai wa mutane gargadi bilisanin arabiyyi mubin da harshe mai fasaha na larabci mai yin bayani wannan kenan to suka ce su dai ba za su jini ne to da aka yi haka sun lakar kada ba bai da wani turawa bin da musaddiƙan lima bai ne dai ƙur'ani ne na gaskiya wanda yake gaskata dukkan littattafan allah da suka riga shi musamman a taura da injila wa hudan shi littafin nan littafi ne na shiriya wa bushire littafi na albishir lil mu'minin ga mu'mine
قل من من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين kul man kana aduwwan li jibrila فإنه نزل على قلبك مصدقا لما بين يديه ومنه في نوره من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ال- آه، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين gaya musu dukkan wanda ya zama Allah bai fara cewa duk wanda zama yin Jibrilu ba a sai ya fara da kansa kamar yadda yake so ya ce duk wanda ya cuci annabi ya cuci Allah ya ɗauki mugun abu mai nauyi sai ya fara da kan zai je innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu duk wanda ya cuci Allah ya cuci manzon Allah la'anahu Allah fi dunya wal akhirah wa addalu azaban muhina duk wanda suka yi haka Allah ya la'ance su ya shirya musu azaba ta wulakanci sai aka fara sai ya fara nan din ma da kansa kul man kana adu man kana man kana adu lillahi duk wanda zai makiyin Allah wa mala'ikatihi makiyin sauran mala'ikun Allah wa jibril wa mika'ila sannan aka kawo aduhu arfur shati al'ami in an ce mala'ikatihi mala'ikun Allah to jibrilu da mika'ilu suna ciki amma sai aka sake fito da sunansu don girman da suke da shi a wurin mala'iku jibrilu da mika'ilu a wurin Allah kamar yadda abubakar da umaru suke wajen annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zama makiyin Allah makiyin mala'ikun Allah makiyin jibril makiyin mika'il fa inna Allah sani Allah aduwwul lil kafirin Allah makiyin su ne su waɗannan kafirai shi Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi wa halittar sa hawa bakwai akwai akwai hawa na haske guda uku akwai hawa na duhu guda uku sai ya sa wani a tsakanin duhu da haske suka zama bakwai na farko ubangiji tabaraka wa ta'ala ya aje annabawansa da mala'ikunsa a fadarsa don yana kiransu mala'ikatul muqarrabun mala'iku na kusa da Allah a fadan Allah ya aje manzanninsa a wajensa ya aje mala'ikunsa a wajensa idan ka yi imani da shi baka hada da su ba ko mutum ɗaya ka fitar sai Allah ya kore ka ce bai yadda ba ko ɗaya ka fitar daga cikin manzanni Allah ba zai karɓe ka ba kai imani da su duka ka ce banda ɗaya to Allah ba zai karɓe ka ba haka mala'ika ake ida Allah ba zai karɓe ka ba to waɗannan da aka ajiye su bayan Allah ba su dan komai ba sai Allah sai a dole ne Allah yakan dora musu takallufi su san halittar Allah to wannan ana kiran haske zalla su ne ma'asumai ba za su iya yin sabon Allah ba ba za su iya ba haka Allah bai yi su don su yi sabon Allah ba kamar yadda Allah ya akuya ba don ta tashi sama kamar tsuntsu ba ba za su iya ba akwai haske na biyu shi kuma hasken haske ne amma akwai dan duhu dan duhun nan shi ya hana su zama kamar na farkon ana kiransu mahafuzai ba ma'asumai ba Allah yana kiyaye su sabon Allah su suna iya yin sabon Allah din ba kamar annabawa ba amma Allah ya kiyaye su ba za su yi ba su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manyan bayin Allah waliyai akwai haske na uku na ƙarshe shine sauran muminai da sauran musulmi da muke haɗuwa muna sallah a masallaci a nan ƙasa to su waɗannan haske na farko wanda yake ba sa sabon Allah ba san kuma sai Allah din nan sai Allah ya halicci wata halitta irinsu amma ba su da jiki irin nasu koyayyar halitta su ne mala'iku tare suke zama da annabawa wajen Allah innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudu inda rabbika innal muttaqina suma haka fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ar-rahman suna zaune wajen Allah ba ta iya sabon Allah su annaba da mala'iku amma mahfuzai sahabbai da waliyai yakan faru amma Allah yakan kiyaye su to sai su kuma da mu da su gaba ɗaya wanda suke mahfuzai din ba masu man ba sai Allah ya gina waɗansu waɗansu jama'a jikinsu koyayye ne kamar yadda jikin mala'iku yake koyayye ne wadagar alimatul jannatu innam la mudarrun sunansu aljanu yadda muke a cikin mu akwai salihuna akwai duna zalik kuma aljanu haka ne wa inna minna salihuna minna duna zalik aljanu su ma akwai mutanen kirki a cikin su akwai mutanen banza a cikin su daga nan inda muke nan a yanzu muke haduwa a masallaci mutumin kirki salihi azalimi fasihi duk musulmi da muna tare muna sallah tare to daga nan haske ya kare sai duhu guda uku duhu mai sauki shine ahlul kitabi ahlul kitabi yahuda da nasara wanda suke da'awar suna da annabawa suna da littafi sun yi imani za a yi tashin kiyama sun yi imani za a yi sakayya muka zo muna da zumunta da su ta wajen wannan muka rasa haduwa da su ta wajen ware wasu annabawa a kafirce musu to wannan duhunsu da sauki to akwai wani duhu karkashin nasu su ne mushrikai mushrikai sun san Allah wala in sa'alta man khalaqa samawati wal ardi yaquluna Allah in kace musu wa ya halici zama wa ya halici kace Allah wala in sa'alta man khalaqa yaquluna Allah ku wa ya halice ku ne ce Allah to me yasa ba ku da Allah a a wa ne mu muna bauta wa dodanni ne su ne za su yi mana jagora zuwa ga Allah yuqarribuna illa zulfi to wannan ba mu da wata zumunta tsakanin mu da su su ahlul kitabi za mu ci yankan su sun yanka dabbar da muke ci za mu auri matan suna cikin addinin su tsohon addini saboda ɗan zumunta da ta saura sai dai shi ma sai dai wanda baya kyama sannan su mushrikai ba mu da wata zumunta ba ma ci yankan su ba ma auren matan su amma sun san Allah amma ba sun aura bautawa Allah ba abinda suka tara iyayensu da kakannin suna bautawa dodo shi suke bautawa duhu na biyu kenan duhu na ƙarshe su ne yadda Allah ya aje annabawa da mala'iku a fadarsa in kai imani da shi ba zai yadda ba sai ka haɗa masa da su innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulai hum al-kafirun haqqan in ka ware daya sai Allah ta kai kafiri ne ma cikakke to haka su na kasar sai Allah ya buɗe akwatin halittarsa sai ya zuba su a cikin sai ya kulle in suka dubi sama ma halitta suke gani in suka dubi ƙasa ma halitta suke suke gani in kudu suka duba in arewa ko ina suka duba halitta kada suke gani na a kulle su sai su ne dahariyawa su ne community masu cewa wa yuribuna illa dahar suka ce ba san wani Allah ba nature ce take yin abu kaza abu kaza in in oxygen da hydrogen kaza kaza in definitely ai kaza definitely ai kaza wai su ba su da Allah ko banda wauta waɗannan abin da kuka ambata ɗin wane ne ya yi su kamun su su su su wani abu to duhu uku kenan to sai aka ɗauko wani gasket gefen safari gefen baki sai aka sa a tsakani su ne munafukai in sun shiga masallaci suna tare da musulmi da zara kullum da abin tsaro amurna in sun shiga wajen kafirai suna tare da kafirai to su ne gaskat tsakanin musulmi da kafirai to haka bani ya aje saboda haka da Allah ke ta duk wanda ya ji jibril ko mika'ila makiyin Allah ne a duk makiyin Allah ne a ya zama kafiri ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وأن جيري لنكرنتو إن كرنت الله نور السماوات هرزوا ومن لم يتل الله نوره فهو من نور دون ذات بدر مكة يد جيري هل تتكي الله ينجى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانت كوكب دري يوقد في شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد يد يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور أنما هذا ولا يكون كيرا يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن تربى أنزو إلا مجهوير za mu shiga masallaci da mutanen kirki da mutanen da ba sosai ba musulmi dukan mu ne fi buyuti za mu shiga masallaci fi buyuti an yalla an turfa wa yuzkar bi yadu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wa la sari rijal la tulin tijaratun wa la bay'un an dhikrillah wa iqami salati wa ita'i zakati yakhafuna yawman tatakallamu fihi al-qulub wal absar yajibu an amanu aminu wa yazidu min fadli wallahu yuzku shay'an bi ghayri dhalik har zuwa إن الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيئة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جمع يجيبه وجد الله عنده وفي حسابا والله في حسابا في أنظر وجه كوميدي دين أو كظلمات في بحر اللجين يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون ولقد حقيقه انزلنا اليك يا رسول الله من سوكر مكن ايات بينات ايوي بيننو وما يكفر بها الا الفاسقون banda masu warware alkawari fasikai dama mun ce mun ce baka ubangiji yana shiryar da waɗansu da wannan alƙur'ani ya ɓatar da waɗansu da wannan alƙur'ani yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqtaduna ma amara Allah yusara wa yufsiduna bi dhalikum khasirun to waɗannan ba wanda zai kafirce wannan alƙur'ani sai fasiki wanda baya kan hanyar Allah
أَوَكُلَّمَا وَعَدُوا وَعْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أوكلما آهدوا آهدا نبذه فريق منهم وأكثرهم لا يؤمنون haka dai za mu zauna da yahudawa kullum aka kulla alkawari da su na baza fariƙun waɗansu daga cikinsu ubangiji kullum iya nisa wajen la'antar yahudu da bata yahudu da zagin yahudu to sai ya ware ki banda waɗansu daga cikinsu su kan banda su su kan yuminuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una bil khairat wa ulaka min as-salihin waɗansu daga cikin yahuda mutanen kirki ne sun yi imani da Allah da ranar lahira sun yi imani dukkan littattafai suna kwana sallah suna ayyuka masu kyau su kan suna cikin jawab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awa kullama ahadu ahadan yanzu kenan ko yaushe suka dauki alƙawari da Allah ko da mutane na bazahu fariqun min wasu daga cikin su jefar da wannan alƙawari barakarum la yuna a ai kaji na ce fariqun anan ai wato waɗansu masu imani ɗin kaɗan ne aksaru yawancin yahudu la yu'minu ba su imani ba
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبأ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبأ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم واكثر الكاذبين ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون فرسول يهود ولما جاءهم رسول من عند الله يا إن babban manzo ya zo musu min indillahi daga wajen Allah wanda annabi Musa ya gaya wa Yahudawa da annabi Muhammadu zai same ni a zamani na sai in sallama masa in bi shi annabi Isa ya ce da annabi Muhammadu zai zo a zamani na sai in sallama masa in bi shi su kuma ga yadda ake yi da su su mabiyan nasa saboda haka manzo Allah ke cewa law adraktu Musa ma wasu ila yattabi'ani wa law adraktu Isa ma wasu ila yattabi'ani ayyan yahudu wai sun kibi na suna tare da annabi Musa da littafinsa ai da annabi Musa na tarar ba abin da zai yi sai aje aikin sa ya taimake ni karyar nasara suka ce ba za su bi ni da da injila da annabi Isa da annabi Isa na tarar da kansa sai ya aje aiki ya bi ni kuma haka abin yake wai zaka zalla Isa da nabiyina da ma atina kun min kitabin hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minuna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa aqadtum ala dhalikum ithri qalu aqrarna qala fashhadu fa ana ma'akum min ash-shahidin أو كلما عاهدوا أهلا نبذوا فريق منهم فأكثر لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله يا إن بما يزوم من عند الله لك الله مصدق لما معه وأن يكسر أبن ديكي أنوس وأن يزول لك الله نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب فريق من الذين اوتوا الكتاب wato waɗansu daga cikin waɗanda aka ba su ilimin littafin attaura na ba su jefar da wannan alkawari su jefar da kitabar la littafin Allah din wara a zuhurin su jefar da littafin Allah attaura din bayan bayan su tunda sun ki aiki da littafi to sun jefar da shi bayan bayan su kenan ka annahum la ya'lamuna kaman ka ce ba su taba yin karatu sun san abin da yake cikin littafi ba sun jefar da shi bayan bayan su
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
za mu aji a nan saboda lokacin tafsirar ayar ba zai sama sai inda tambaya ne Bismillah. Akwai tambaya? Allah ya saka da albarka.
suna dawowa daga lagos suna fi da lagos ne suna dawowa daga lagos sai da suna fata da shi daga lagos kan hanya amma fa ba da gangan ban da ta kuma mutane to kazo shi da suna kasa ba na gaya masa ga abin da take ciki zai ce da ni zan yi gafara sai sai muka ba wa kan mili uku ne ana ciyarwa ana tabbatarwa ana yana azumi sai muka ba zai yi azumi ba amma sai na ta fatar sai malamin mu shi mu ai ba magawa dole ne sai na yi azumi ai ciyarwa yantarwa tubatarwa yin azumi ai na rantsuwa ne malamin bai karatu da yawa ba shi ba magawa ai kisan kai daga yantarwa sai azumi azumi sittin ko yantar da bawa shi ne kawai abin da za a yi Idan- amma in ya tabbata mutum musulmi ne wanda aka daidai dama wannan shi ne abin da ya da shi an gaya musu dole sai ya ya yi tabbata mutum musulmi ne shi ne za a yi sai kuma Ga magana irin masu da suke nuna ya zan baka kabi tana suna cewa gaskiya ne in na samu liman yana hudu ba dai na fila kafin ya kare ban da juma'a a idan liman yana kuwa ai baya wata ai da ba kuwa da liman a masallaci ya rajin ba ne da ba idan an shigo ta da liman ya shigo zai shigo ba sai a zauna
sai tambaya ta uku da shi ne ta tambaya akan ya watan duniya watan duniya da masaran da masaran da aka ɗaya suna ɗanya ba ba ba ba ɓamɓare ba suna da zaka a'a ai kowane abu ya zuba ido ya yi kyau ai dole a yi masa zakka duk bai zuba ido wani ya tukuna amma in ya zuba ido ya yi kyau dole a yi masa zakka
wannan suna da alhamdulillah Allah ji kanmu Allah ji iyaye mu da iyaye iyaye da ma na Allah ta kawo ce wani wuri alheri Allah ji musu maza da mata rayuwa da mata su Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da addini mu da mutunci mu Allah ya kiyaye mu da kasar mu Najeriya Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ka ga duwe mu da duwe mu da kuka musu addu'a barka da sallallahu alaihi wasallam sai neman Allah ya ba su abin da suke so Allah ya kiyaye su Allah ya taimaki masu taimako mu Allah ya taimaki masu taimako addini albarka da sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alheri duniya da na lahira Allah ya kiyaye sharrin duniya da lahira barka da sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim ما كان ثلاث نفاق وإياك نستعين من صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيدنا محمد بن عبد المنصور والساعة لما سبقنا في ذكر ذكر والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين na manta shedanu suke tare da muhallin kabura da su shedanu shedanu suna tare da kabura